الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله yawa yau ita ce rana ta biyu ranar alhamis rana ta biyu da muka fara karatu wadda daidai da 28 ga watan sha'aban 1443 kuma wanda ina tun ya yi daidai da 31 talatin da ɗaya ga watan uku abinda ya sa yanzu za mu rika faɗar wato ranaku saboda za a rika sawa a gidajen rediyo da talabijin a san karatun na wace rana aka yi maimakon in ba a sa da ba kowanne ko na wata shekara ma sai a yi ɗaukowa a sa idan an ji magana ta wannan in ba mu sa da ba ta yi a ce an yi wata magana magana ta yi shekaru sai a ɗauko a sa ta a ce yanzu aka faɗa ba kuma ya ba bayan ko ba yanzu aka yi ta ba shi ne fa'idar wato faɗar wato gas ɗin da aka yi karatu Allah sa mu dace بخسرة
قد خسر الذين قتلوا أولادهم فقعوا بغير علم وأجروا ما رزقهم الله افتراء على الله
kada khasirar lazina kataru auladahum hakika wato waɗanda suka kashe 'ya'yansu bilwa'adi da binnewa wato kada khasira wato waɗannan hakika wato sun tabe wato sun binne su bilwa'adi da binnewa safa ai bisa wauta da jahilci sun yi haka ne bigayen ilimin ba tare da ilimi ba wa haramu kuma sun haramta ba da zaɓahun lafa abinda allah ya zuta su ma zikir daga abinda aka ambata abinda aka ambata suka haramta wa kansu wato wasu dabbobin da suka ware suka ba wa gumaka suka haramta wa kansu cewa su ba za su ci su ba kuma wannan wato kashe wato 'ya'yansu da suke yi kamar yadda muka bayani jiya shine wato wanda ta aka haifa masa 'ya mace a wancan zamanin sai a je a haƙa rami da ranta a jefa ta a binne ta to musulunci ya zo ya hana wannan ya ce ba za a daina wannan saboda wannan mummunar ɗabi'a ce to duk inda aka ce wa'adul banat shine wato binne su da ake yi da ransu an haife su sai a je a haƙa rami a binne su kuma yadda sai mun faɗa aya wadda Allah yake bayanin halin da mata suka shiga in an haife su a wannan lokaci da kuma yadda su iyaye maza suka ɗauki matan inda Allah yake cewa wai za ku shirya a hadin bil'unsa zalla wajen gomu su waddan wa ko kazim wato saboda baƙin ciki wato yaya za a haifin masa mace ya taware minar kawai min su ima bushira biyu ayyam shi ko alamunin an da dusu hutu tura zai rike shi kusa wato lulaɗanci ko kuma wato kusa wato bakin cikin shi an haifar masa wasu ko kuma je ya binne shi da ranar ya binne wannan wato abin da aka haifa da ransa a cikin wato rami shi ne ake ce musu wa'adul banat wannan zamanin jahiliya aka zo ana yin haka a haihuwar mazala musulunci kuma da ya zo ya nuna wato mummunar ɗabi'a ce musulunci ce bai yadda da a riƙa yin haka ba saboda haka za mu ga idan har wato inda ba musulmi ba suna ta kushe musulunci har suna zuga mata suna cewa mata wai an kawai musulunci ya tauye musu haƙƙinsu to ai ya kamata su rika tuno irin wayannan abubuwan da wace ba ta da wata kima sai da addinin musulunci ya zo ma ya samu mata kima eh wannan ku abin da ake musu a wancan lokacin shine zai bada shaidar ba wata kima ce da su ba a wannan lokaci har sai da musulunci ya bayyana ya ba mata daraja wato ya ɗaukaka su ya hana duk wani irin abu da ake musu na ƙasƙanci ya hana kar a binne su a bar su kamar yadda maza za su rayu su ma haka za su rayu duk wannan yana daga cikin albarkacin musulunci shine Allah yake cewa waɗanda suke kashe 'ya'yansu mata bilu da binnewa wallahi sun tabe hakika sun tabe kuma suna yin haka ne sabha saboda wauta ai jahala saboda jahilci ba tare da ilimi ba eh bigairi ilimi ba tare da ilimi ba wa haramu kuma suka haramta ma da zakumullahu abinda Allah ya arzuta su min ma zikira daga abinda aka ambata a baya eh wasu dabbobi da suka ware na masu wato gumakansu da wato abinda suka yi musu suna irin su bahayir wato irin ga sunan dai duk wayannan dabbobi mun bayanin su a karatun jiya to wayannan duk wato sun yi haka ne jahilci ibtira'a kuma kage ne da ƙarya suka yi alalai suka dangana ga Allah Allah ba shi wato yi wannan hukuncin ba shi haramta musu wato waɗannan dabbobi ba kuma ubangiji ba shi ne ya ce su da kashe 'ya'yansu ba to in sun dangana wa ubangiji waɗansu abubuwa irin wannan marasa kyau to ƙarya suke yi eh ba ba da gaske ba ba ba su gaskiya ba kusa ƙarya suka dangana wa ubangiji abdallu أضلوا وما كانوا مهتدين hakika ballo sun bata kuma ba su zama shiryayyu ba وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفة نكله to huwa allazi ansha jannatin ubangiji shine wanda ya halicci jannatin gonaki ai ma'arushatin mabsudatin ababen wato shimfidawa Allah ardi bisa ƙasa wato da aka ce jannatin aka ce gonaki ma'ana gonaki da abinda aka shuka a kansu eh abinda aka shuka a kan gonakin eh domin ita gona ba za ta zama gona ba wato ba a ambace ta gona ba sai an shuka abu a cikinta sannan ta zama gona amma ba haka ba ƙasa ce kawai wato dandare ya ƙasa ba a ce eh to ubangiji shine wanda ya halicci wa'annan gonakin gonakin kuma da tsirrai a cikinsu ma'arushatin wato ababen shimfiɗawa al'adda akan dandare ya ƙasa kalbaɗe kamar irin su kankana da abin da ya yi wato kama da kankana irin su wato irin su kabewa da duk irin su irin su duma wannan duk a ƙasa haka suke yaduwa eh wa gaira marushatin kuma ubangiji shi ya halarci wa'anda kuma ba shi fidaddu ba ma'ana da anirta a fa'at ala sakin shine shi ya halarci waɗansu wato abubuwan da ake shukawa na gonar wanda suke tsayawa akan makyangyama eh kan nakal kamar da bile eh wato su nan ba a kwance suke ba itatuwan su fitowa yake tsaya kuma shikenan su fito su yaya wannan kala haka nan ubangiji shi halicci da bine wa zar'a da shuka wato dukkan nau'in shukoki muhtalifan ukuluhu wato mai sassaɓawar wato ukuluhu abinda ake cinsa ma'ana su murhu wato 'ya'yan itatuwansa wa habbuhu da kuma ƙwayoyinsu da kuma ƙwayoyinsa fil hayata a cikin kamanni wa tsami da ɗanɗano wato duk ubangiji shi ya halice za halice su za ka gan su ga wato waɗansu ƙwayoyi a cikin wato a cikin zangarniya amma kuma za ka gan su sun sassaɓa kowace zangarniya da irin wato ƙwayoyin da wato take fitarwa haka nan kuma kowace irin zangarniya idan ta fitar da ƙwayoyi in ka ɗanɗana ɗanɗanan zai zama ɗanɗananta daban da wato wanda ya wanice ta haka nan wanzai juna والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه wanzai juna haka nan shi halici zaitun wa ruman da ruman mutashabihan shi ma mai kama da junan warakuhuma wato wato ganyensu ganyensu ya kama da juna amma wa gaira mutashabihin ɗawan kuma wato wato ɗanɗanansu kuma ba mai kama da juna ba kowanne ɗanɗanansa daban
كلوا من ثمره إذا أثمر kulu ku ji ku ci min samarihi daga ƴaƴansa za a samar idan ƴaƴa ku ci kablan nurji tun gaban mayan na kwa iya ɗauka ku ci وآتوا حقه يوم حسابه ku ba da haƙƙinsa yawan mahisabihi ranar wato girbinsa ma'ana ku ba da haƙƙinsa ma'ana zakkarsa min al-ushri daga ushiri aw nisbihi ko kuma wato nisbin ushirin eh to ku ba da wannan haƙƙin yani wato duk da aka girbe ita zakka ta abinci ran da aka girbe in dai ta kai nisabi to ranar za a ba da zakkar eh idan abin da aka shuka ya kai nisabi wato ya kai nisabi to shikenan nisabi kuma shine kwano 300 abin da aka shuka in an auna shi ya kai kwano 300 to sai a ba da wato ushirinsa ushiri shine a kasa shi gida goma a ba da kaso daya idan da ruwan sama aka yi shukar kuma har ta girma da ruwan sama har aka girbe idan kuma da ban ruwa aka yi kamar yadda ake yin noman rani to da aka yi shuka da ruwan rani aka yi taɓar ruwa har ta fito to shi ma idan nisabin ya kai kwano 300 to shi kuma sai a raba gida goma a ɗauka shi ɗaya a raba gida biyu shi kenan a bada kaso ɗaya ma'ana nisfin ushiri eh, shi za a ba shi ne wato zakarsa ma'ana zakar noman da aka shayar da shi da ruwan sama to shi ushiri za a bayar wanda kuma aka shayar da shi da ban ruwa to shi kuma nisfin ushiri za a bayar na'am.
eh, wala tusrifu ubangiji ya ce kakku wato barna bi ya kullihi da bayar da dukkan abin da kuka noma kuka noma wala ya kali iyalikum shehu ba wani abu da zai saurar daga iyalin ku idan kuka dauka duk kuka bayar to iyalin ku kuma me za su ci abin da aka ce ku bayar shi kawai za ku bayar sauran kuma ku bawa iyalin ku su ci innahu la yuhibbul eh, musrifin inda hosan da cewa ubangiji la yuhibbu baya san almusrifina masu wato barna ai almutajawizina masu tsallake ma har da lahum abin da ya iyake gare su da abin da wato ya iyakance gare ka to shikenan ka tsaya a nan shine wato ake ba da wani labari wata kissa wato ba san dai wato ya take kissar ba shine aka ce wani ne an ce in an an yi sallah kowa ya tasbihi wato 33 33 to shi kuma in yi sallah mai bakwai talatin da uku sai subhanallah ɗari alhamdulillah ɗari wala ilaha illallah ɗari ya ce yana wata rana sai ruyawa alƙiyama ta tashi da ya da ya ruya alƙiyama ta tashi an je ana neman masu tasbihi sai ga ana ta shigar da mutane aljanna to shi ma sai ya matso da ya matsa ce a kanka naka ta ban da kai sai a can sai ce me yasa ce ni ma tasbihi nake to ya ce to ya kake yi sai ce a ɗari ni ina yin subhanallah ɗari wa alhamdulillah ɗari wa la ilaha illallah ya ce to ai ba haka aka ce ba talatin da uku uku aka ce saboda ka baka cikin lissafi to shi yasa duk inda aka ce ka tsaya kai abu to ka tsaya kai yadda aka yi eh sunna ta tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kai talatin da uku uku to kai talatin da uku uku wannan idan kuma kana son kai wani abu daban sai kuma kai kuma wancan daban eh نعم. ومن الأنعام حمولة وفرشا kuma ubangiji shi ya halitta- ya hali- ya halicci dabbobin ni'ima ya halicce su kala-kala akwai hamulatan ma'ana waɗanda za su iya ɗaukar kaya ma'ana wato salihatan ingantacciya lil hamli ga ɗaukar kaya aliha a kanta kal ibilil kibari kamar manya-manyan rakuma za a hau su za a ɗora musu kaya shikenan za a yi tafiya da su Eh, to waɗannan duk za su za su za su ɗauki kaya wa farshen da kuma ƙanana wanda ba su inganta a ɗora musu kaya ba kamar wato ƙananan raguma da dabbobi kamar wato raguna da tu- da awaki to duk waɗannan to waɗannan ƙananan an hambace su farshen kamar wato shimfiɗa da an saboda cewa ita kalfar shi kamar shimfiɗa ne da ar daga ƙasa lidunuwi ha saboda kusancinta min ha daga ƙasar saboda su sun yi ƙasa ƙasa ba za a hawar kan rago a ce za a yi tafiya ba ba za a lafta wa rago kaya a ce ya kai waje kaza ba amma kamar manya-manyan irin su raƙuma irin su da- dawakai da sauransu to duk za a iya ɗora musu asi wannan aikin
كلوا مما رزقكم الله ba kullu ku ci daga abin ku ci daga abin da Allah ya arzuta ku ولا تتبعوا خطوات shaitan الشيطان kan ku bi hanyoyin shaitan ai ɗara ƙahu hanyoyin su fita harimi cikin haramta abubuwa tare da halarta shi kan ku bi hanyoyin shaitan ku rika haramta abin da bai Allah bai haramta shi ba kuma ku halarta abin da Allah wato ku halarta abin da Allah ya haramta shi a'a wannan kuskure ne eh abin da Allah ya haramta shi ne haram abin da Allah ya ce halal ne to shine halal إنه لكم عدو domin shi مبين dai wato shi dan makiyi ne lakum gare ku binu ai bayyinul adawatu mabayyanin gaba ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ne samaniyatu azwajin wato sun fi su samaniyatu azwajin wato su dai wato sun fi guda takwas ne na dabbobin nan eh wato wato su wato su wato manyan manyan nan hamulatan wanda za su iya dauka wa farsan da kananan nan dukkan su wato samaniyatu azwajin min ad-da'nis ne akwai wato zauzeni wato sun fi biyu isnaini biyu mina da'an daga wato tumaki da da awa- daga tumaki zakarun namiji wa unsa da mace wa min albazi a cikin ma awaki shi ma akwai wato isnaini sun fi biyu shi ma namiji da mace wato akuya kenan da bunsuru ولا زكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام Yun sahihin الأنثيين kul ka faɗa ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka faɗa liman harama zukurar al'ami ga wanda ya haramta wato mazajen wato mazajen dabbobin nima wato wanda ya ɗau mazajen irin su wato ragu- raguna irin su wato bunsura ya ce wannan haramun ne eh wato wanda ya haramta ma- mazajen dabbobin nima ta harkar wani lokaci wato wa'ina sa kuma ya haramta matan ta umura wani lokaci wani lokaci ya ce mazan ne haram wani lokaci kuma ya ce ba to haram ne matan wanda saba zalika ila Allah kuma ya dangana wannan zuwa ga Allah eh, bayan kuma ƙarya yake to ka ce musu azzakare ne harama shin wato Allah wato ya haramta mazajen ne daga wato daga tumaki da awakin shine ya haramta Allah ne ya haramta alaikum gare ku am ah, amil unsayin shin Allah shine ya haramta wato wayannan mazajen gare ku amil wato unsayin ko kuma a matan ya haramta minhuma daga wato tumaki da awakin an mustamalat ko kuma abin da arhamul unsayin mahaifin wato mata- matayen wayannan dabbobi suka tattara alihi a kansa zakaran namiji ne ya kana ya kasance a unsa ko mace to Allah ne ce Allah ne duk ya haramta su gare ku eh ko kuma ba Allah bane nabi'uni نبئوني بعلم إن كنتم صادقين lalle wani ku ba ni labari bi ilmin da ilmi an kaifiyar tarihi zalika ga wato kaifiyar haramta zalika wannan in kuntum zalikin in kun dai kun kasance masu gaskiya fi a cikin sa almana abin da ya nufi min aina ja'at tahrimu ta ina wato wannan haramcin yazo fa in kana min qabal zukurati in dai daga fitannin mazakuta ne fa jami'u zukur haramun to dukkan wato mazajen sun zama haramun aure unusati ko kuma daga bangaren matoci ne to dukkan mata su ma sun zama haramu au istimali rai ko kuma abin da wato mahaifar ta kunsa to in haka ne fa zaujani sun bibiyin duk sun zama haramu to famin aina taksis famin aina taksis to daga ina ne aka samu wannan kefan cewar wale su famu yin su famu na lilinkari na inkari ne ولا الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام to الأنثيين sai to to ku ba ni labari in dai kun zama wato in dai kun zama wato in kuntum sadiqina wa min al-ibil ko wa min al-ibil isnaini wa min al-ibil isnaini wato akwai kuma guda biyu sun jibi min al-ibil daga raƙuma haka nan ma wa min al-bakari daga kuma shanu ma akwai isnaini wato sun fi biyu akwai namiji akwai mace to kulka ce musu azzakarin harama shin wato mazajen wato guda biyu na wannan sunfin na shanu da wato raƙuman Allah ya haramta amil unsayin ko ko a matan ya haramta an mastamalat alaihi alhamu unsayin ko kuma abinda wato matan wato wannan guda biyun suka wato tattara a kansa shi ya haramta
أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا an kuntum an bi ma'ana bal shin kun kasance shuhada'a mahalarta izo sa'umullahu bi hada bayan da Allah tabaraka wata'ala ya wato yi muku wasiya bi hada tarim da wannan haramtawa ma'ana ubangiji ne kuna nan kuna halarci ubangiji wato ya umarce ku da haramta wannan fa atamattu zalika sai kuka dogara da zalika wannan la ba ai haka ba bal antum kazibuna bar dai ku makaryata ne fiye a cikin sa فمن يظلم ممن يفتري على الله كذبا فمن يفتري إثم- فمن يظلم ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم faman bayan faman azlamu ai la ahad azlamu ba ɗaya mafi zalunta kansa min maniftara Allah ya kaziba daga wanda ya kagi ƙarya ya dangana ta Allah ga Allah bi zalika da wannan li yudillan nas din ya fitar da mutane bi gari ilimin ba da ilimi ba إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai su ne kafirai قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على قائم يطعمه kul ka ce musu la a ji dufi ma uhu ilayya muharram ni ba na samun abin haramtawa ban samu wani abu da aka haramta ba fi ma uhu ilayya cikin wato abin da wato aka yi wahayinsa zuwa gare ni abin da aka haramta shi ala tsayimin bisa wato wani wato abin da mai ci yake ci ya damu da yake cinsa illa an ya kuna mai إلا tada أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس to illa an ya kuna mai tada sai dai in ya zama wato mushe ne eh audama ko kuma jini maskuha da fesowa wato sa'ilan mai kwarara biki lafi gaibi sabanin wato waninsa kalka bi kamar wato hanta wata hal da saifa eh wato shi jini mai feso wannan na farko shine najasa la lallazi huwa bakin fil uruqi ba wanda yake saura idan wannan ya kare sauran wato jini da yake cikin nama da cikin jijiya to wannan ba najasa bane eh to au lahamu hinzirin ko kuma wato au daman ko jini mas- masfuha mai fesowa au lahamu hinzirin ko kuma naman alhanzir to fa innahu rijsun wannan duk haramin ne au أو فسقا يحل لغير الله به au bi ma'ana ai illa an yakun da fiska sai dai in ya zama fiskan fasikanci ne fasikanci ne abin da yake fasikanci duk abin da ya fita daga wato hanya ta gaskiya ma'ana kamar wato kururu da suke su yanka dabbobi ba da sunan Allah ba wannan fasikanci ne uhilla da aka wato yi kururuwa da shi bi gairin lahi ga wani Allah eh aizubiha aka yanka shi a lasbi gairihi bisa sunan wato wani Allah فمن اضطر غير باج ولا آد فإن ربك غفور eh رحيم wanda aka bukatar da shi ila shayin zuwa ga wani abu daga abin da aka ambata fa akal hu ya ci shi gaira bagin ba mai kangarewa ba wala adin wala wato wato shi fa ina rabbaka dan dai wato ubangiji ga gaboro mai gafara ne lahu gare shi ma akal abin da ya ci rahimun mai jin ki mai jin kai ne kuma bihi da shi wayal haqu bi ma zikira fi sunnati kullu zinabi ko kuma wayul haqu wato wayul haqu bi ma zikira wato fi sunnati kullu zinabi an riskar da abin da aka ambata dinnan fi sunnati a hadisin manzala kullu zinabi dukkan ma'abucin wato fira mina sibai daga namun dawa eh, wa mahalabin da kamborai mina ɗaya ne daga wato wato ne daga tsuntsaye wato duk wannan an riskar da su wa an lazin hadu وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر mun haramta dukkan abin da yake mai farce allah zina hadu kusa wanda suke yahudun su ne yahudawa wa huwa malamin farrar asabihu su ne wanda ba a rarrabe wato asabihu wato yan yatsunsa ba wato wanda suke wato yan yatsunsa yan yatsunsa a haɗe wato masu kofato kenan eh to an haramta ma wannan duk dabbobin haramun ne ga yahudawa kal ibli kamar raƙuma wal alwan ni'am da dabbobin ni'ima dukkan su wannan tunda kokoto ne da su
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شؤومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائي أو ما اختلط بعظم haka nan daga wani daga kuma shanu da dabbobin wato da dabbobin nima su ne tumaki da awaki su ma mun haramta musu kitsan su mun haramta kitsan su alaihim gare su ai asrubu kitso wa shamil kula da kitso na na koda illa ma hamala zuhuru ma sai dai abinda bayan su ta dauka ai ma allaka biya abinda ya rataye da ita minhu daga shi wato wato kitsan eh awil haya wa hawaya ko kuma abin da wato wato kayan ciki wato hanzari zai suka dauka ai al'amu kayan ciki jam'u hawiya ko kuma wa hawiyatu aw maktarada ko kuma wato kitsan da ya cuɗanyi bi azmin daga shi mino da gare shi wa huwa shamul ali shine wato kitsan nan na wajen duwawu kafin innahu sanar cewa shi ma dai uhilla lahum an halatta shi gare su zalika tasayyaru ذلك جزيناهم ببغيهم canan ka haramtawa haramta wannan wannan abubuwan da muka yi musu mun saka musu ne biyi da shi bi ba ga yihim saboda zaluncin su bi ma su baka da abin da ya riga ya fi suratul nisa'i a cikin suratul nisa'i وإنا mu لصادقون dai wallahi wato masu gaskiya ne fi akhbarina cikin labarukan mu da muke bayarwa wa mawa'idina da narkon mu abinda muka yi narko za mu yi shi na azaba to za a yi mu masu gaskiya ne فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة wasi'a واسعة idan dai suka sarefantar da shi suka sarefantar da kai kai fi ma ji ta biye cikin abin da ka zo da shi to fa kullahum ka ce musu rabbukum ubangijin ku zura hamatu ma abucin rahama ne wasi'atin mai alwasiya hay su lam ya'ajirkum bil uqubati yayin da wato bai gaggauto muku da uquba ba wa bihi talattuhu akwai tausasawa bihi a cikin sa bid'a'ihim da kiransu ila imani zuwa ga imani ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين wato ba a juya ba a maida wato ba su azaba Allah in dai ta zo ba za a yi raddin ta ba wato an alƙawar musulmi ga mutanen da suke mujirmai سيقول الذين أجرموا لو شاء الله ما أدركنا ولا آبابنا ولا حرمنا من شيء sai kowane da zina ashirku waɗanda suka yi shirku za su za su rika cewa lau sha a rabbuna lau sha Allahu kai da Allah ya so ma a shirakana da bu mu yi shirku ba na hannu mu wala abawuna wala iyayenmu wala haramna da bu mu haramta komai ba da bu- da bu haramta mun shi da bu haramta komai ba fa ishrakuna yin shirkun nan namu wata harimuna da haramta abubuwan nan da muka yi mashi ake da yadda sa ne fa huwa radin ubangiji shi mai yadda ne biye da shi kala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wato rabbi كذلك كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا sana sai ubangiji ya ba su ansa ya ce haka nan kamar yadda wa'annan wato zuwa kamar yadda wa'annan suka sarrafantar da manzo to haka nan ka zama lazina min qablihim wa'anda suka gabace su haka nan ma suka sarrafantar da rusulahum manzanninsu hatta za ku ba su har dai sai da suka ɗanɗana azaban mu قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا to ka ce musu akwai ilimi kuna da wani ilimi ne ya bi an Allah cewa Allah radun mai yarda ne ya yarda bi zalika da wannan fito da ju balle ku fito da shi da na gare mu ai la ilma indakum babu ilimi a wajen ku duk abin da kuke faɗa ƙarya ne إن تتبعون إلا الظن ba komai kuke bi ba a fi zalika cikin wannan sai dai zato وإن أنتم ku إلا تخرجون dai ba ku zamo ba kawai sai dai makaryata da da kuna ƙarya fiye a cikin duk abin da kuke faɗa قل فلله الحجة البالغة to kul ka gaya musu ya rasulullahi shi illam takun hujjatu illam takun lakum hujjatu idan babu wata hujja lakum gare ku to falillahi alhujjatul baliga alhujja cikakkiya ta tabbata lillahi ga Allah
ولو شاء لهديكم da أجمعين ubangiji ya so hidaya ta kun shirye ku lahada ku da ya shirye da ku ajma'ina baki daya قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا Allah kullu ka ce da su halin mashuhada ku ku halarto da wato masu shaidar naku eh allazina yashhaduna wanda za su yi shaidar annallah cewa Allah harama haza ya haramta wannan abin da kuke haramta wannan فإن شهدوا فلا تشهد معهم in sun yi shaida su to bala kai kake shaida ma hum tare da su ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا kakkabi soye-soyen zuciyar waɗanda suka sarrafantar da ayoyinmu والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ya'dilu wa'anda ba sa imani da ayoyinmu su kuma suna wato yin shirku da wato su ne wa'anda suke yin shirku wato suke yin shirku suke tara wato bautar wani abun ba- wato da suke bautawa suke tara shi da Allah قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم kul ka ce musu ku zo in karanta abin da ubangijinku ya haramta muku ألا تشركوا به شيئا kar ku tara wani abun bauta bihi da shi وبالوالدين kuma إحسانا ku kyautata ga iyayenku ihsanin kyautatawa ولا تقتلوا أولادكم من kar إملاق ku kashe 'ya'yanku ai bil wa'd da binne wannan min imlakin saboda wato tsoron talauci ta kafunahu da kuke tsoron su shi talaucin نحن نرزقكم وإياهم mu za mu ne wanda muke arzuta ku ku da su baki daya ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن kar ku kusanci alfawahishi alfasha ma'ana alkaba'ir manyan manyan laifuka kan zina kamar zina wa ma zahara da ma ma zahara kai abin da ya bayyana min hada gare ta wa ma fitina da abin da ya buya ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق kakku kashe rai allati harrama Allah wadda Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai dai da gaskiya kamar wato sakamako da haddin ridda da kuma jefe wanda yake katangancece da yi zina
ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون wancanan ku abin ambato wasakun bihi wato shine ya umarne ya umar ubangiji ne ya umarce ku bihi da shi da allakum ko ku ta'aqiluna ayatul tadabbaruna ko a gurguje ku yi izina ku ko azu ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده da kakku kusanci dukiyar maraya illa billati hi ahsanu sai dai da abin da yake kyakkyawa wa hiya ma fihi salahu shine abin da gyaran dukiya yake cikin sa ma'ana in dai za ku taɓa dukiyar maraya to ku taɓa ta saboda gyaranta ba nan kawai ku su dukiyarsa ba hatta ya buluga har dai ya kai a shudda hu karfinsa bi an yi hata lima shine ya balaga ya kai mafarki
wa abul kaila wal mizan bil qist ku cika ma'auni na kwano da ma'auni na awo na nauyi bil qist da ai bil adl da adalci wa tarkil bakhsi da barin wato tauye ma'auni la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma kallafa a wata rai illa wus'aha sai dai wato gwagwaron ikonta ai dakata ha ikonta fi zalika a cikin wannan abin da muka ce ta yi fa in a haɗa idan shi mai awo wato ma'au mai aunarwa kai a haɗa a yi kuskure filkairi a wajen wato awon kwano walwazin da awo na nauyi to wallahu ya alamu sai hata niyyatihi Allah shine ya san wato ingancin niyyarsa bala mu akhazata alaihi babu ruku alaihi a kansa a cikin wannan kuskure ne Am- kama waraka kamar yadda ya zo fi hadisin a cikin wani hadisi wa idza qultum fa'dilu wa law kana za to qurbi idan za ku yi magana a cikin hukunci au gairihi ko waninsa to fa adilu ku yi adalci bi sidqi da gaskiya walau kana maqul lahu ko da wanda za ku faɗi magana domin sa au alai ko kuma wanda za ku ba da shaida a kansa ko da ya kasance za ku ba ma abocin kusanci ne dan uwa ne wa bi ahdillahi ku awfu cika alƙawarin da kuka yi wa Allah ذلكم وصيكم به لعلكم ranar kuma تذكرون wancanan ku shine wasaikun bi yake muku wasiya da shi yake umarta ku biyi da shi ko ku tazzakaruna ai tattaizuna ku a wa'azu وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه wa'annan haza sannan cewa wannan allazi wasaitukun bihi wanda ne muku umarni da shi siradi tafarki na mai tafarki na ne mustaqiman madaidaici fattabi'uhu ku bi shi ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله wala tattabi'u subula kakku bibi kakku zama kuna bin asubula wato hanyoyi ai a tsoraka hanyoyi almuhalifata mai sabawa lahu gare shi fatafarraka wato fatafarraka fi hasbi hidatta aini ai fata mila sai ta karkata bikum da ku an sabili yi gaburan addinin Allah ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون zalikum wancanan ku wasakum bi shine ubangiji yake umarta ku da shi la'allakum tattaquna ko ku ba ji tsoron Allah Sun ba- ba wannan wasiyar nan to ba ku da tafsiri ba shi ba hazinu jamal ne to rawar dara kudini gashi na wannan shafa ɗari da goma ƙasa ƙasa kaɗan rawar dara kutuni a nibin masudi wannan shafi sama kaɗan tsakiya-tsakiya ba da sai ka yi tufaru ba ba shafin ba ne? yawa dara kutuni ya rawaito daga abdullahi dan masudin قال ƙara ya ce حق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حقا wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana zane wata yini zane ثم قال su makara sannan ya ce هذا سبيل الله wannan shine tafarkin Allah ثم خط خطوطا sannan ko bayan sa sai yayi wasu zanunnuka عن يمينه a damansa وخطوطا عن da da wasu شماله zanunnuka a hagun dinsa ثم قال sannan sai ya ce نعم هذه subulun wannan wato hanyoyi ne على ala kullu sabilin min hashi danun akwai shedan a kowane tafarki min ha daga cikin wannan hanyoyin إليها yad'u da yake kira ilaiha zuwa gare ta ثم قرأ هذه sannan الآية sai ya karanta wannan aya وأخرجه ibnu maja ibnu maja ya عن fitar da shi a cikin sunoninsa جابر بن عبد daga الله zabiru dan abdullahi رضي الله عنه allah ya dada su قال kala ya ce كنا عند النبي صلى الله عليه mun kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama خط خطا sai ya yi wani zane zane وخط خطين sai kuma ya yi wani zane guda biyu a daman wannan zanen وخط خطين عن ya kuma شماله.
zana wasu zane guda biyu a hagun ɗinsa ثم وضع يده في الخط الاوسط sai ya sa hannunsa akan wato wannan zanen nan na tsakiya قال fakala sai ya ce هذا سبيل الله wannan shi ne tafarkin Allah ثم تلا هذه الآية sannan sai ya karanta wannan aya أن هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذه السبل وأن هيوي وأم اليهود ta tare yahudiyyata yahudawa da majusawa da nasara- nasaraniyawa a sa'ir ahalin mina da sauran ma'abuta wasu addinai ba na musulunci ba da ma'abuta bid'o'i da ma'abuta hanyoyin bata da kuma ahalin wato soye-soyen zuciya da wato masu wato kause wato abinda aka ijma'i ya kansa bilfururi a cikin wato rassa eh?
وغير ذلك wa gairi zalika da wannan wannan أهل التأمل min ahalin ta'amuki da wato masu zurfafawa a cikin abubuwa bil jidali a cikin jayayya wal qawl da kutsawa والكلمات bil kalimati a cikin kalmomi وهذه كلها wa hazi wa'annan abubuwan dukkaninsu كلها urdatun wato wato bijira ne lizzare daga darjewa مزنة su ilmu taqadi kuma mazata mazata ne ga mummunan wato kuduri قال ابن أبي ibnu adiyata ne ya faɗi shi
نعم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون sun ma'atana musa kitaba sai muka ba annabi musa littafi shine littafin attaura eh wasu matsina littattibul ikhbari eh tamaman cikawa ne ne mata ganima allazi a hasana ga wanda wato a hasana ya kyautata eh bil qiyam da tsayawa bihi da shi wa tafsilan da bayanan bayani da kulli shay'in ga kowane abu yuhtaju ilayhi da ake bukatuwa zuwa gare shi diddini a cikin addini wa hudan da shari'a wa rahmatan kuma da rahama la'allahum ko su bani isra'ila bil qa'i rabbihim yu'minu sa imani da haduwa da ubangijin su bil basil tashin alqiyama وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه wannan littafi shine alqur'ani littafi ne anzalahu da muka saukar da shi mubarakun abun yi wa albarka fattabi'uhu ku bi shi ya ahlul makkah ya ku mutanen makka bil amali da yin aiki bi ma fi da abin da yake cikin sa واتقوا ku ji لعلكم ترحمون tsoron kafirci in kuka ji tsoron kafirci hakika ku aji kanku أم تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفة من قبلنا ai anzallahu mun saukar da wannan qur'ani ai da Allah ta kulu dan dai kar ku ce inna ma unzila alkitabu kadai dai an saukar da littafi ala daifatayn bisa da to jama'a guda biyu yahud da nasara an saukar musu min kabri na tun gaban mu وإن كنا عن دراستهم lagafili mu dai muhabbafa ne wasu muhamma hazufin ai inna mu dai kunna mun kasance gabil da gabili da wallahi rabkaranu an dirasatihim gabaran wato qira'atihim karatunsu la adam ma'rifatina saboda rashin wato sanin mu lahaga wato littafin nasu da wato harshen su izla sabbi lugatina domin abin da aka sauka musu ba da lugan mu aka sauka musu da shi ba أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ko kuma ku ce lau anna da ina ma dai mun unzila alaina kitabu an sauka mana littafi an sauka mana littafi eh da mun dai an sauka mana littafi da mun zama wato mafi shiriwa minhum da mun fi su zama wato shiryayyu lijulat azhanina saboda wato kyautacewar wato hankulan ma'ana hankalin mu ya fi nasu kyau faqad ja'akum وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة hakika wato hujja bayani ya zo muku min rabbikin min rabbikum daga ubangijinku wa hudan da shari'a wa rahmatun kuma rahama ma ta zo muku liman tabahu ga wanda ya bi shi فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ai ba ɗaya wanda ya fi zalunta kansu daga wanda wato ya sarrafantar da ayoyin Allah kuma ya kawo da kai an haga baranta سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون Nibon to sannu za mu saka wa waɗanda suke kawo da kai gabaran ayoyinmu za ka mu saka musu da mummunan azaba ai a shaddahu wato mafi tsananin sa bi ma kanu ya zubuna saboda kawo da kan da suke yi gabaran ayoyin namu هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك har yanzu na ai ba komai wato masu sarrafantar wannan suke saurare ba illa an ta ce humul mala'ika sai dai mala'iku su zo musu da kabda arwahim saboda karɓar rayukansu au ya ce rabu ko kuma lamarin ubangijin ka ya zo musu bi ma'ana azabu wato azaba ubangijin su ta zo azaba ubangijin su ubangijin wato azaba ubangijin ku ta zo musu au ya ce ba zu ayati rabbika ko kuma shashin ayoyin ubangijin ka wato su zo musu ai alamatu shine alamomin sa addallatu mi shirya wa ala sa'ati bisa sa'al kiyama يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها yau ya ce ba ku a ranar da wato shashin ayoyin ubangijin ka wato za su zo wahi dulu shamsu min magribi ha shine hudowar rana daga mafadarta kama fi hadisi sahihain kamar da yazo a cikin hadisin Buhari da Muslimu to ranar da wannan ayoyi shashin ayoyin za su bayyana to la yanfa'u nafsin imanuha wato imanin rai ba zai amfani ta ba wanda lam takun amanat min qablu wato ba ta kasance da can ta yi imani ba tun gaban wato wannan lokacin a shiratu sa'ati ko manya-manyan wato alamomin da za su bayyana kafin tashin alkiyama ƙananonin da ya gasu nan barjar duk ana ta ganin su amma akwai manya-manya manya-manya kamar hudowar rana daga wato gabas sauka annabi isa su wato bayyana naƙatu salih ko? bayyana bayanin sai ya juju da ma juju duk suna da ciki ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'a tsakiya dai qawluhu kama fi hadisi sahihaini fil buhari ma sharhi an abi hurairata an karbo daga abi hurairata ƙala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba hatta ta li ashamsu min magribi ha hadda sai rana ta bullo daga wato mafadarta يؤيده ما رواه البيهقي wato abinda bai haƙi ya rawato yana ƙarfafa wannan magana وكتاب الفاس والنجوم a cikin littafin nan na alba'asu wan nushur عن الحاكم ya karɓo shi daga hakimu يا عبد الله abi abdullahi baban abdullahi alkunyarsa أن kenan أول الآيات cewa farkon ayoyin ta to tashin alkiyama ظهور الدجال shine bayyana dujal ثم نزول عيسى sannan saukar annabi isa ثم جاء دون ما- sannan fitowar ya juju da ma juju ثم خروج الدار sannan harattowa sannan fitowar wannan dabban na ta annabi salihu ثم طلوع الشمس sannan wato hudowar rana daga mafaɗarta أول الآيات wato wannan kuma shine farkon ayoyi wanda suke manya المزنة بتغيير أهوال wato العالم.
wato almuzinat mai sanarwa da cancantawan halin wato al'alamul ulwi ذلك wa zalika wannan kuwa annal kuffara cewa kafirai نعم yaslimuna يسلمون za su musulunta fi zaman isa a zamanin annabi isa
ولو لم- walau lam yanfa'ul wannan walau lam yanfa'ul kuffara imanun ko da imanun su ba zai amfani kafircin su ba أيام عيسى Mm, nam ayyam isa afanikan annabi isa لما سار- lamma za sa lamma sara din wahidan yayin da addini ya zama abu daya فإذا قبض عيسى idan aka karba anna- aka aka karbi ran annabi isa هم أعون da wanda yake tare da shi minal musulmi daga musulmai رجع أكثرهم ilal kufuri mafi yawancin su sai su koma ga kafircin su عند ذلك to yayin wannan ne طلوع الشمس min magribi ha sai rana ta hudo daga mafadarta إذا رآها الناس idan mutane suka ga wannan wato hudowar rana daga mafadarta آمن sai su yi imani من- آه، amana man alaiha eh sai duk wanda yake ban kan bayan kasa sai su yi imani a al'arda yana nufin kasa وذلك wazalika hina la yanfa'u nafsan imanuha wannan lokacin wannan lokacin shine lokacin da wato imanin rai ba zai amfane ta ba lam takun amana bi qawl wa ta kasance ba ta imani cin can gaba ba لا ينفع كافرا ai la yanfa'u lakin la na'am la yanfa'u kafiran ai ba zai amfani alkafir ba zai amfani kafiri ba wanda lam yakun bai kasance amana ya yi imani ba qabla tuluha tun gaban wato kullowarta إيمانه yaba imanu shine fa'ilin lam takun amanat min qablu ay la yanfa'u kafiran lam yakun amana qabla tulu'iha imanuhu بعد طلوع Eh, ba lu- ba da tulu'i bayan wato kullo wannan rana daga ya wato mafadarta ولا ينفع مؤمنا wala yanfa'u mu'minan me lam yakun amila salihan qabla qabla tulu'i amalun salihu amalun salihu aiki nagari wala yanfa'u mu'minan ba zai wa mumini amfani ba lam yakun amila wanda bai kasance ya aikata salihan aiki na gari ba kabla tulu'i tun gaban wato hudowar ranar daga yamma Eh, idan ta ba ta hudo ba to magana ka ta ƙare eh an kai ma muminin ne duk abin da baka yi ba na ai- na aikin alheri to in wani rana ta bullo lokaci zaka tashi kai in zaka kwana kana sallah babu wani abu eh kawai haka duk wanda yake son ya amfana to tun ya amfani da damar da Allah ya bashi tun kafin wato tun kafin ta bullo Eh, wanda kuma in kafiri ne dama bai imani ba hudo wata in yi imani ba zai sa a karbi imaninsa ba Mhm.
لأنه هم الإيمان domin hukuncin imani والعمل الصالح da kuma aiki na gari yin izin a wani lokaci يحكم من آمن hukunci ne na wanda ya yi imani أو عمل عند الله.
galgargaraji ko kuma ya yi hukunci ne wanda ya yi imani na wanda hukunci ne na wanda ya yi imani ko kuma ya aiki na gari yayin da ya je halin gargara wato gargara ya fito gashi yana ganin mutuwa eh ya ga ya ga dahir to kuma me zai ce ai dama imani kai yadda da abin da dama baka gan shi ba baka ga abu ba a ce maka kaza ne kawai ka yadda da shi ya shine ka yi imani
وذلك wannan لا يفيد شيئا ba مما zai fa'idantar da wani abu ba قال kamar تعالى yadda Allah ta'ala ya ce لم يكن فلا يكفهم إيمانهم لما رأوا بأسنا يا شو تفسير لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا lokacin wato wato imanin rai ba zai amfane ta ba wato da can ba ta kasance ta yi imanin ba min kablitin gaba eh ba ta yi imani ba sai lokacin da ta je wannan halin eh ba wato au kasabat ko kuma wato ita wato ran wato lam takun ta lam takun kasabat wato ba ta kasance ta tsurunci khairin alheri ba fi imani a cikin imaninta ai da'atan biyayya ai la tanfa'uha tawbatuha tubanta ba zai amfane ta ba kamar fil hadisi kamar yadda zuwa cikin hadisi قل انتظروا إنا منتظرون kulin ta zuru ku yi saurare ku saurari ahad hazihil ashiya ahad hazihil ashiya ɗayan wa'annan abubuwan nan da aka fara mu ma masu sauraron zalika wannan ne
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا kaga wanda suka rarraba wato dinahum addinin su bi ikhtilafin da sabanin su bi a cikin sa eh fa akhadhu ba'dahu shine suka riki shashin addinin wa taraku ba'dahu suka bar shashin sa wa kanu suka zamo shi'an jama'a jama'a wato jama'a jama'a eh ai ai faraku ai ma'ana suka wato faraku ai taraku suka bar dinahum addinin su allazi umiru bihi wanda aka umarce su da shi wa humul yahud su ne yahudawa nasara da nasara to lasta minhum لست منهم في شيء kai dai baka zama wani abu minhum daga cikin su bala ta ta'arrad kakka bajira lahum gare su إنما أمرهم إلى الله kadai dai lamarin su yana ga Allah shine wanda zai jibanci al'amarin su ثم ينبئهم بما كانوا sannan يفعلون ubangiji zai ba su labari a ranar lahira da abin da suka zama suna aikata kuma ya saka musu da abin da suka aikata wannan mansuhi an shafe shi da ayati saboda ayan nan ta takobi ayat jihadi من جاء بالحسنة فله ya عشر duk wanda أمثالها ya zo da kyakkyawar kalma ita ce la ilaha illallah falahu ashru amsalha za a bashi misalin ta goma ai da za a ashru hasanatin wato sakamakon wato kyakkyawan aiki guda goma ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا إلا مثلها.
مثلها وهم kamar لا wanda يظلمون kuma ya zo da mummunan aiki ba za a saka masa ba sai da misalin abin da ya zo da shi wahum la yuzlamuna su dai bayi ba za a zalunce su ba la yunqasuna ba za a toye musu ba min jaza'in da sa- daga sakamakon su ai ba za a toye musu shay'an wani abu ba ولنني هديني ربي إلى صراط Sake ka ce مستقيم musu ni ne Ubangiji na ya shirya da ni zuwa ga tafarki madaidaici دينا قيما ملة Ibrahim Hanifa addini daidaitacce shine wato addinin Annabi Ibrahim makarkaci ga biran dukkan wasu addinai وما كان من shi dai bai المشركين zama daga cikin masu rage wa kansu lada ba ولن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب bil العالمين alami ka ce musu sallata da ibadata eh, daga hajji da wurin hajji wa mahaya da rayuwata wa mati da mutuwata duk yana ga Allah Ubangijin talikai لا شريك له kala babu abun tarawa da shi a cikin wato mulkinsa da ibada da bauta masa وبذلك أمرت da wannan tauhidi ne aka umarce ni وأنا أول المسلمين musulmi ni ne farkon musulmi min hazili ummati daga wannan al'umma ولا غير الله أبغي ka ربا ce musu ni yanzu wani Allah zan nemi wato zan zan nemi wani ubangiji ai ilahin ubangiji na nemi wani sa ai la adlubu gairahu ba zan nemi wani sa ba وهو رب كل شيء ubangiji dai Allah shine mamallakin kowane abu ولا تقسم كل نفس إلا alaiha ba عليها wata rai da za ta yi tsururin wani wato laifi illa alaiha sai dai akan ta take wannan tsururin ولا تزر وازرة wuzura uhura wato wata rai mai dau- mai laifi ba za ta dauki wato wuzura uhura wato laifin wata rai ba
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون tattalibuwan su mai larabi ku barbi su mai larabi kuma barbi ku sannan kuma ku tana gaban gijinku kuma zai ba ku labari wato da abin da kuka zama kuka kasance kuna safani a cikinsa وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم Kun- ubangiji shine wanda ya sanya ku mayau akan ƙasa ai wato jamu khalifatun ai ya halu ba dukun ba'dan wato shashin ku yana mai wa shashi biya a cikin ta wara fa ba'dakum ya dauka shashin ku ko bazan burbushin wato shashi darajatin ga darajoji bil mali da dukiya wal jahid al farwa gair zalika da wannan wannan liyabluwakum ay liyahtabirakum dan ya jarrabe ku a cikin abin da ya baku liya zahar al-mudiyu don mai biyayya ya bayyana minku a cikin ku al'asira da mai sabo ko kuma liyu zihar al-mudi'a dan ya bayyana wato mai biyayya minku daga cikin ku al'asira da mai sabo inna rabbaka إن ربك سريع العقاب وإنه la gafurur rahim san dai ubangiji ka mai gaggawa wato hukuma ce hukuma ne ga liman asahu ga wanda ya saba masa wa innahu shi kuma la gafurun wallahi wato mai gafara ne ga mu'minai kuma mai jin- mai jin kai ne bihim da su بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد الله أعلم الله شيني مسني بمراده da abin nufinsa bizalika da wannan كتاب أنزل إليك wannan dai littafi ne da aka saukar da shi zuwa gare ka kitabun zance ne lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama فلا يكن في صدرك حرج منه to wato wani wato kunci ya kasance fi sadaka a cikin kirjinka minhu daga gare shi ai an tuba lika ka riskar da shi makhafata dan kana tsoron an tuka zama ko kuma wato as- wato a sarrafantar da kai لتنذر به وذكر للمؤمنين dukkan zira dan kai wato gargadi wato wato bihi da shi wato wasu kira kuma shi dai wannan alqur'ani wato tazkirar tunatarwa tunatarwa ne lil mu'mini daga mu'mini bihi da shi اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء kullahum ka gaya musu ku ce ittabi'u ku bi ma unzila ilaykum abinda aka saukar wato gare ku to ku bi shi wato abinda aka saukar gare ku min rabbikum daga ubangijin ku shine alqur'ani ku bi shi wala tattabi'u wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku riki wato awliya majibanta masoya min dunihi kuma bayan sa ai kuma bayan Allah ai gairihi wato wurin sa tudiqunahum da za ku rika bin su fi ma sai ce cikin sabansa ta'ala madaukaki قليلا ما تذكرون wato tunaninku da wa'azuto ku kalilan kaɗan ne ma ƙwarai وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا نوم قائلون ƙwailun da yawa dai wato ahalin ƙarƙari a halakna ha da muka wato halakar da ita ana nufin dai wato ahalinta ai a ranar da muka yi nufin ihlaka ha wato halakar da ita wa ja'aha ba'suna sai azabun musu to wato ahalin alƙaryar bayatan ai lailan cikin dare wahum auhum ko kuma su ƙa'iluna suna cikin wato masu ƙailula to ai na'imuna suna masu bacci bin zahirata a garjin a garjin rana wal qailulatu abinda ake cewa qailula istirahatu nisfin nahar shine hutun rabin yini eh wa in lam yakun ma hanan ko da ba bacci a cikin wannan hutun ai baratan wata marra azaba ta zo ja'aha ta zo wa alƙaryar lailan da daddare ko baratan wani lokacin kuma naharan wato da rana alhamdulillah salatul fati uku uku صلاة الفاتحة أكو أكو
Allah sha daya قل هو الله شاء ديا
Allah sha daya آمين قل هو الله شاء ديا آمين
Allah sha daya قل هو الله شاء ديا آمين
Allah uku قل هو الله أكو آمين
Amin.
sai kuma ga sunan da ku sallama salatul fati
صلاة الفاتحة آمين
da gurin ne sun Amin.
salatul fati صلاة الفاتحة آمين
wannan zamu yi kusan ta wallahi ba mu da salatul fati صلاة الفاتحة آمين لما salatul fati صلاة الفاتحة آمين
Amin.
salatul malama salatul salatul Allah inganta salatul fati صلاة الفاتحة آمين
Allah shirye sallallahu alaihi wasallam salatul fati صلاة الفاتحة آمين
wanda ya zama jin suna lafiya masa bukatar salatul fati صلاة الفاتحة آمين
wanda suka yi kwallon mara da lafiya masa bukatar salatul fati صلاة الفاتحة salatul fati آمين صلاة الفاتحة آمين salatul fati Amin. Amin.
صلاة الفاتحة آمين
Amin. Amin.
fati da salatul fati فاتحة لله الفاتحة آمين
sai فاتحة